بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
in sha Allah ku za mu ɗora a kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu fatir karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta 35 bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da sakamako da zai ba mu waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyukan ƙwarai wato 'yan aljanna Allah zai gadar musu da gidan aljanna za su yi rayuwa ta har abada a gidan aljanna za su yi rayuwa ta har abada a gidan aljanna duk abun da yake matsala ne babu shi a gidan aljanna duk abun da yake damuwa ne babu shi a gidan aljanna Allah kuma ya tattali wannan gida ne ko gidaje na aljanna domin bayinsa waɗanda suka yi imani kuma suka tsaya akan ayyukan alkhairi idan yan aljanna suka shiga aljanna wa qalu alhamdulillahi allazi athaba anna alhadar za su ce dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da bakin ciki ga barinmu a gidan aljanna ake tafiyar da bakin ciki baki ɗayansa amma a rayuwar duniya to yau fari ne gobe tsumma idan makwabcinka ya bata maka gobe kuma sai wani kwastoman ka ya bata maka jibi kuma sai matarka ta bata maka gata kuma sai ɗanka ya bata maka haka dai in dai a duniya ne haka ake rayuwa saboda haka inda za ka kirga bakin ciki ko bacin rai da ka shiga a rayuwa za ka ga ka shige shi daban-daban daban-daban daga mutane daban-daban daban-daban to amma daga lokacin da bawa ya dace da rahamar Allah ya dace da gidan aljanna to waɗannan ababa kuma sun tafi rai kuma ba zai sake ɓaci ba rai ba zai sake ɓaci ko iya wannan ni'iman a ce ita ce a gidan aljanna ai ya kamata ka zage ka nemi aljanna don ita a ce ba kai ba ɓacin rai ba kai ba ɓacin rai allazi ahallana daral maqamati daral muqamati min fadlihi wanda ya zaunar da mu ya saukar da mu a gidan dawwama gida na zama daga falalansa la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugu wahala bai shafan mu a gidan aljanna sannan gajiya ba ta shafan mu a gidan aljanna ba sai an wahala ba tukunna a gaji to duka biyu babu ukuluha da'imun wa zilluha abincin gidan aljanna tutur ba za a ce ka fita ka je ka nemo ba abincin da za ka ci a gidan aljanna kuma abin da ranka yake so mata shi anfusuhu abin da ranku yake so a gidan aljanna shine abincin da za ka ci wannan rayuwa rayuwa ce da za a yi ta kuma har abada malam ba shekara dubu ba ba shekara miliyan ba har abada har abada wannan rayuwar ce ashe wannan ita ce rayuwar da ya kamata kowane musulmi da ya san ciwon kansa ya tsaya ne Allah ya sa muna cikinsu to yau za mu tashi farkon aya ta 36 to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim sayamutu wa la yukhaffafu anhum min 'adhabiha كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير to yana daga cikin salo na alkur'ani shine idan aka yi maganan aljanna sai a yi maganan wuta in aka yi maganan wuta sai a yi maganan aljanna in an yi maganan imani sai kuma a yi maganan kafirci alkur'ani na kai kawo tsakanin tsoratarwa da kuma kwadaitarwa sai a mata ɗin aljanna a baka labarin yadda aljanna take don ka kwadaitu zuwa ga aljanna sai kuma a baka labarin wuta domin ka tsorata ka nisance ta Allah ya ce wallazina kafaru amma waɗanda suka kafirce ma Allah lahum naru jahannam Allah ce suna da wutar jahannama Allah ya tsare mu la yuqba alaihim fayamutu Allah ya ce ba za a karkashe su ba balle su mutu yadda aljanna rayuwa ce ta har abada to haka jahannama ma har abada idan mutum ya mutu akan kafirci wallahi ba zai fita a cikin wuta ba rayuwa ce ta har abada yadda dan aljanna zai rayu a aljanna har abada haka kafiri zai rayu a wuta har abada la yuqda alaihim fayamutu Allah ce kuma ba za a kashe su ba ba za a halakar da su ba balle su mutu kowa ya huta shi yasa zaka ji a Qur'ani Allah yana cewa la yamutuna fiha wala yahya ba za su mutu ba ba za su rayu ba ba mutuwa balle a huta da wutar wala ya haya kuma ba rayuwa rayuwar da za a yi a cikin wuta ai ba rayuwa ba ce to duk wanda ya kafirce ma Allah makomarsa kenan idan musulmi ne da ya yi imani ya kuma tsunduma cikin saƙon Allah to shi ma tana jiransa gwargwadon munanan ayyukansa sai dai idan Allah ya yafe mishi cikin falalarsa la yuqda alaihim fayamutu Allah ya ce ba za a kashe 'yan wuta ba balle su mutu su huta idan mutum ya sake ya sake ya sake ya samu kansa a wuta to ya samu kansa a bala'i mafi muni ko da wutar na minti ɗaya ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wannan wutan da kuke hurawa wannan wutan da kuke hurawa kaso ɗaya ne cikin kaso sittin na wutar jahannama an zaizaye ta an rairaye ta an rage zafinta kaso hamsin da wani abu na aji kaso ɗaya aka ɗauka aka saukar duniya wadda da shi ake girke-girke da dukkan abun da kaga yake faruwar nan inda wannan wutan ta duniya za a yi azaba ai ta ishi mutane lokacin da 'yan wuta Allah ya tsare mu Allah ya sa wuta ba ta da rabo a kan muranan alkiyama lokacin da 'yan wuta al'amarin ya tsananta a kansu Allah ya ce wana da wuya maliku li ya ƙudi alaina rabbuk ƙwala innakun makisun لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون wana dau ya maliku da su yi kira ‘yan wuta su ce ya maliku maliku shine shugaban mala'ikun da suke kula da wutar jahannama ya maliku da su ce ya maliku li ya alaina rabu ka roƙa mana Allah ya kashe mu kowa ya huta kana sai ce musu innakum makithun yace zaman diris za ku yi a wuta laqad ji'nakum bil haqqi ai mun zo muku da gaskiya walakin na aktharakum lil haqqi karihun sai dai walakin na aktharakum lil haqqi karihun sai dai mafi yawan ku masu kin gaskiya ne abun lissafi zaka dinga yi me ma'anan hisabi ba lissafi ba in an je lahira bugawa da'a salloli nawa kai kowace sallah nawa ake biya azumi nawa kai zakka nawa kai sadaka nawa kai aikin alkhairi nawa kai bugawa da a yi lissafi da a yi munanan aiki lissafi ne shi sa sai na umar ya ce kuma kan ku hisabi kafin a zo a muku lissafi ne kuma ka dinga bin abin daki daki ka dinga bin abin daki daki ka dinga daukansa ɗaya bayan ɗaya wannan na daga cikin abin da Allah ya yi umarni an taqumu lillahi masna wa furada thumma tafakkaru أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد an taqumu lillahi masna wa furada Allah ce ku dinga zama masna bibbiyu wa furada daddaya wato daidai ne ka samu wani abokinka ka ce yau ka zo mu zauna mu yi nazari game da rayuwar anguwanmu shekara goma ko ishirin da ya wuce ku samu lokaci ku zauna wa furada ko kuma kai ɗaya ka zauna in ji Allah ku ɗauko lissafi gidansu wani mamansu ta rasu gidansu wani babansu ya rasu ƙaninsu ya rasu yayansu ya rasu ku bi ɗaya bayan ɗaya in sha Allahu ba da ku gama wannan lissafin ba sai kun ga babban wa'azi tattare da ku an taɓo lillahi masna wa furada idan cin hanci ne kake karɓa yan laɓoi wannan cin hancin zai kai ka wuta zai kai ko ba zai kai ba kai musulmi ne ka yi imani da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine albarka ma wadda ya ba da rashawa da wadda aka bawa to yan laɓoi ko mahaifiyarka ce ta tsine maka albarka rayuwa zai yi kyau balle annabi muhammadu kuma ka auna abin da kake karban da wuta yanzu farashin farashin wannan cin hancin ya kai a sayi wuta da shi bai kai ba lissafi za ka yi yanzu akan wannan dubu ɗari biyu miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku kai ka haƙura ka haƙura akan azaban kabari ka haƙura da wannan akan azaban kabari yanzu miliyan ɗaya ta kai a sayi wuta da ita ƙimarta ya kai ka sallama kanka ma wuta akan miliyan goma ai lissafi za ka yi idan karuwa ce ka kalle ta da kyau yanzu wannan ya kamata in shiga wuta a kanta yanzu ka sadaukar makanka wa azaba akan wacce ka kalle ta da kyau yanzu wannan ta kai a tsiye ka a kabari a kanta farashinta ya kai ka sayi wutar jahannama a kanta ga sunan ayoyi a ƙur'ani Allah zai ce karku bari 'ya'yanku ko dukiyanku su kai ku wuta ka kalli 'ya'yan yanzu akan wane akan wane ya kamata ka shiga wuta ya kamata akan yaran ka saci kudin mutane don ka gina musu gida kai babanka gida ya gina maka ya bar maka su masu sashi su nemi nasu mana in baka da shi sai ka yi sata akan me zaka je a titsiye ka ana maka hisabi mai tsauri su kuma suna nan suna walwala da wannan dukiyar wutar zaka kalla da kuma abin da zaka saya shi yasa in wuta da Allah ya ga aikin su da makomansu sai ya ce fa ma asbarahum alan nar Allah ce kai waɗannan suna da haƙuri akan wuta suna da haƙuri akan miliyan hamsin ka sayi wuta ka yarda a baka ka kashe ka je ka shiga wuta Allah ya ce wallahi haƙurinka yayi haƙuri juriyanka Allah ya ce yayi juriya to kuma a shiga wutan da gaske ne ko da wasa da gaske ne da gaske ne da gaske ne to Allah na bamu labarin ga sunan a wutan da irin abun da ke faruwa don ka tabbatar wallahi zai faru zai faru zai faru zai faru zai faru duk sigar da Allah ya zo kawowa sai ya kawo ta a mazi domin ya tabbatar da cewa abun zai faru sai a kawo shi a sigar ya ma faru sai a ce wa ja'a rabbuka ubangijinka ya zo wa qudiyal amru an kammala al'amari wa nufika fi suri an busa kahu wai don a sa maka yakinin za a busa kahu maimakon a ce za a yi sai a ce maka an yi me yasa saboda za a yi ba fasawa da a yi ba saboda za a yi ba fasawa da a yi ba Allah ya ce to lahum naru jahannam suna da wutar jahannama za su yi kururuwa su roki maliku su roki maliku cewa ya roƙa musu Allah Allah ya halakar da su su ma ƙare su lalace kawai ai ka san yadda mutum ke da bala'in son rayuwa yau ya zo yana neman alfarma a kashe shi ai kaga abin da ya gani ya fi rayuwar ne to irin waɗannan abubuwa kare kanka da kai Allah ya ce ku kare kanku da iyalanku daga wuta wutan nan da gaske ne ba labari bane ku anfusakum wa ahlikum nara ku kare kanku da iyalanku daga wuta irin tallafin da ake turawa irin IDPs din nan haka waɗansu yi suka haɗa deal na kashe muraba akan abin da ake kaiwa wani fa boko haram ne suka kashe iyayensa shi maraya ne wani da shi da kaninsa sun watse sun fantsama familin ba su sake ganin juna ba sai aka ɗauki abinci aka kai musu kai sai ka tsare abincin a hanya sai ka rike waɗannan mutanen fa in ba ku taimake su ba ma Allah ba zai bar ku ba in ba ku taimake su ba Allah ba zai bar ku ba to kuma yanzu an taimake su kai ka rike abin a hanya saboda haka an zo an yi lissafin abin da za a kai musu tunda ai al'ada ce ta kwangila a ƙasar nan ko yawa waɗanda za su ba da kwangilan kuma da su za a yi kashe mu raba wa kwangilan wallahi an ji kunya a ce kana gwamna a jiha za a yi aiki a jihar kuma a baka wani kaso a ciki me Allah bai maka ba me Allah bai maka ba kawai a ce waɗannan miliyoyin mutane kai ne shugabansu kuma an wajabta musu su maka biyayya ai ya ishe ka ai ya ishe ka a ce in da a musu aiki kuma akwai wani kaso naka a cikin aikin ai an ji kunya a ce kai da zaka sa hannu kana shugaba ko wani jagora to sai waɗanda kawai Allah ya tsare duk inda kaga za a yi wata kwangila to akwai nasu a ciki su masu ba da kwangilan kuma su ake dawo musu da return to sai aka zo wannan abincin da za a kai idps din sai aka yi lissafin miliyan kaza kaza kaza kaza kaza sai aka yi kuma lissafin abin da za a cire shi ɗaya daga cikin waɗanda za su yi kwangilan da aka faɗi abin da za a cire a raba sai ya kalli shi yalla boydin sai ya ce mishi ranka ya dade aikin nan na haƙura da shi ya ce kaga wannan kaya da za a kai ya ce na yi imani da Allah kaso biyu cikin uku na wadda da su ci marayu ne ya ce kai yalla ɓoi ban san tsakaninka da Allah ba ban sani ba ban sani ba amma ni ni na san in na ci kuɗin nan zan shiga wuta ya ce ni na san in na ci zan shiga wuta a haɗa marayu sama da dubu biyar a baka aikansu ka ci ya ce ni dai in na ci kai ban san alaƙarka da Allah ba amma ni na san in muka raba kuɗin nan muka ci ni na san Allah bai zai bar ni ba saboda ka aikin ma kwata-kwata ba na so ya fi mishi ko bai fi mishi ba marayun da a haɗu da su ko ba a haɗu da su ba wallahi ko riga ka ɗinka wa maraya da ku haɗu da marayan ranar lahira zai ganka kai ka mishi riga in kai kake biya mai kuɗin makaranta da ku haɗu in ku kuka riƙe hakkinsu da ku haɗu da ku haɗu duk marayun nan da kaga ana taimakon su wadda suke taimakon su da su gansu su ma da su gansu shi kansa marayan zai ga wadda ya dauki nauyin karatuna a duniya ga wadda ya dauki nauyin abincinmu a duniya ga wadda ya tallafa ma jinya na a duniya ga wadda ya saya mana wajen zama a duniya ga wadda kuma su aka ba mu hakkinmu suka cinye a baka kudin maraya ka ci a baka kudin maraya ka ci ai ka haɗi bom wallahi ya fi maka sauki Allah a Qur'ani yace duk wanda ka gana cin kuɗin maraya Allah ce karka dauka kuɗi yake ci wuta yake ci wuta yake ci ko ba wuta bane wuta ne إن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman duk waɗanda suke cin kuɗin marayu ta hanyar zalunci Allah ya ce innama kaga an katange innama ya'kuluna fi butunihim nara Allah ya ce iya abinda suke ci wuta ne wasa yaslauna sa'ira Allah ya ce kuma za su shiga wutan sa'ira to da wasa Allah yake ko da gaske da gaske ne kuɗin maraya a shi fa maraya shi fa maraya ba wai ka ci kudinsa ba nashin ma ku bar shi ya bata Allah bai zai bar ku ba Allah ya ce ku rike ku kula da shi a juya mishi har sai ya mallaki hankalinsa a dawo mai da dukiyarsa shi ma ku bar shi ya bata laifi ne balle kuma ku ku bata to haka ne Allah ya samu dace Allah ya ce la yuqda alaihim fayamutu ba za a kashe su ba balle su mutu su huta duk wannan magana na wuta ne kuma Allah ya wajabta mu kowa ya kare kansa a can suratu ibrahim wastaftahu wa khaba kullu jabbarin wa khaba kullu jabbarin anid min ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ Allah ya ce wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid manzanni sun nemi ɗauki a wajen Allah domin kafirai sun kai musu hari sun yi atakin nasu Allah ce wa khaba kullu jabbarin anid duk wani kangararre Allah ya ce ya tabi ya shiga uku min wara'ihi jahannam Allah ya ce gaba gaba gare shi Allah ya ce akwai jahannama tana jiransa ba shine ma'anan inna rabbaka labil mirsad ma'anansa Allah na jiran kowa duk abinda za ka yi ka yi ka gama Allah ce yana jiranka wa khaba kullu jabbarin anib min wara'ihi jahannam Allah ya ce gaba gare shi ga jahannama tana jiransa wa yusqa mimma in sadid Allah ya ce kuma za a shayar da su za a shayar da shi daga ruwan ciwon 'yan wuta gyambon 'yan wuta ruwan da ke zuba daga jikin mikin Allah ce shi za a shayar da su ya tajarra'uhu Allah ya ce zai kwankwaɗi wannan ruwan wala ya kadu yusigu da zai kai ma ya haɗiye ruwan ya faɗa cikinsa ba lokacin da ya guntsi ruwan a bakinsa yana ƙoƙarin haɗiyan wannan ruwan Allah ya ce wa ya atihil mautu min kulli makani sai mutuwa ta zo mishi ta ko ta ina ta ko ta ina wa ma huwa bi mayyit Allah ce kuma ba zai mutu mutuwa za ta zo ta kai mutuwa za ta zo ta farce mutuwa za ta zo ta yatsan kafa mutuwa za ta zo ta ji mutuwa za ta zo ta gani wa ya atihil mautu min kulli makani Allah ce mutuwa za ta zo mishi ta kowane gefe wa ma huwa bi mayyit kuma ba zai mutu ba shi ne layi mutu na fiya? ba layi haya to wannan azabar ‘yan wuta kenan mutuwa ba mutuwa mutuwa ba mutuwa rayuwa kuma irin wannan rayuwan ai ba rayuwa shi ne ma'anar layuku ba alaihim fa ya mutu Allah ce ba za a kashe su ba balle su mutu su huta Allah ya ce la yi ƙuda alaihim fahimutu wa la yi kaffafu anhum min azabiha kuma ba za a sassauta musu daga azabarta ba a ce a rage wani yanki na azabar Allah ya ce babu Allah ya ce babu kazalika najzi kulla kafur Allah ya ce kamar haka muke sakayya ma duk wanda ya kafirce ma Allah Allah ya tsare mu da kafirci wa hum yastarihuna fiha Allah yace su dinnan suna kururuwa a cikin wuta Allahu akbar Allah ya tsare mu wa hum yastarikuna fiha suna kururuwa a cikin wuta rabbana suna cewa ya ubangiji akrijna Allah ka fidda mu daga wuta na'mal salihan ka ba mu dama za mu aikata aiki mai kyau da ya dace ghairar lafi kunna na'amal ba irin wadda muka yi a baya ba Allah ka sake ba mu dama suna ihu suna kururuwa suna roƙon Allah ya sake ba su dama na'amal ghairar lafi kunna na'amal suka ce Allah za mu yi imani mu yi aiki mai kyau ba irin wadda muka aikata a duniya ba za a ba su wannan damar? raba su wato malam kaga wannan rayuwa da muke ciki yanzu a ce kana rayan nan wallahi malam ba karamin bonus bane wallahi ba karamin bonus ka samu zaka gyara zaka tuba zaka gyara wadda ka saba mishi zaku yi sulhu zaka nemi yafiyarsa komai kaga wannan damar wallahi kar kai wasa da ita wallahi karka yi wasa da ita dama ce dama ce da a rayuwa baka da wata dama irin wannan yo ko sadaka da sallah da salatin zaka yi ina sai kana rayu in ka mutu kan ai aiki ya wuce to dama ce wannan rayuwar da muke ciki dama ce ka gyara ka gyara ka yi wa kanka nasiha kama kanka faɗanta natsu ka gyara abubuwan da ka bata ka gyara abubuwan da suke bukatan sulhu ka yi su ka gyara ka gyara ga sunan wahum yastarihuna fiha Allah ce suna kururuwa a cikin wuta rabbana suna cewa ya ubangiji akrijna Allah ka fidda mu daga cikin wuta na'amal salihan Allah ka ba mu daman yin aiki mai kyau za mu aikata abin da ya dace ghairar ladhi kunna na'amal ba irin wadda muka kasance muna aikatawa ba a duniya to ai kaga a duniyan ba abin da ya dace ba su kai ba abin da ya dace ba su kai to duk inda kaga mutum a ranar alkiyama yana waɗannan roƙe-roƙen to yayi wasa ne da damarsa a duniya yayi wasa ne da damarsa a duniya yayi wasa ne da damarsa a duniya ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون الله يتي ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم كيني كراتو كو سورارون كراتو الله يتي دا زاكا أرانا القيامة lokacin da masu laifi mujurumai suka kifar da kansu a gaba ga Allah ranar alkiyama rabbana suna cewa ya ubangiji absarna wa sami'na Allah yau mun gani Allah yau mun ji farji'ina na'mal salihan Allah ka maida mu duniya ka sake ba mu dama za mu aikata aikin da ya dace inna muqinun Allah mun yi yaƙini yau mun ga keke da keke Allah zai saurare su ba zai saurare su ba lokaci ya ƙure yau mai izin ya tazakarul insanu wa anna lahu zikira Allah ya ce a ranar ɗan adam zai yi ta nazari yana tunani Allah ya ce me wannan tunanin zai amfanar da shi ya kulu yana cewa ya laita ni kaddamtu li hayati kaitona ina ma da aikin alkhairi na yi ta yi to bai yin ba yanzu wannan da da daɗin zai amfane shi to amma yanzu kai zai amfane ka kai yanzu zai amfane ka kai yanzu zai amfani ka duk inda ka ga mutum yana nadama wa yau mai abdu zalimu ala
yadaihi ya kulu ya laitani takhaltu ma'ar rasuli sabila يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا الله يتوى يوم يعض الظالم على يديه رانا دا الظالمي zai sa hannayensa biyu a bakinsa ya ciza kasan nadamar duniya hannu ɗaya ake sawa a baki kuma yatsa ɗaya to a lahira hannaye biyu mutum zai sa a bakinsa ya ciza ya kulu zai ce ya laita ni takastuma ar rasuli sabila zai ce nadama ta kai tona ina da na bi hanyar manzon Allah a duniya ba tallan sunnan aka yi ta yi lungu da sako ba bebi ba ya laita ni takastu ma'ar rasuli sabila ina ma da na riki tafarki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na bi hanyar manzon Allah ya wailata laita ni lam attakid fulanan khalila zai ce kai tona na dama na dabar rikiwa ne a matsayin masoyina ba laqad aballani an dhikri ba da irja'an ya tabar da ni daga tafarkin Allah bayan shari'a ta zube ni Allah sai ce wa kana shaytanu lil insani khazula dama haka shaydan ke tabar da dan adam shi yasa hatta lafuzzan da shaydan yayi amfani da su akan zai batar da dan adam sai da Allah ya gaya mana ayyukan da zai sa dan adam yayi sai da Allah ya gaya mana an yanke maka hanzari ko ba a yanke maka ba an yanke maka hanzari an yanke maka hanzari wallahi jama'a irin waɗannan ayoyi da muke karanta mu dinga yin aiki da su mu dinga yin aiki da su mafi munin nadama shine nadaman da mutum zai bayan ya mutu ba mai taimakonka ba mai sauraronka ba mai shiga cikin damuwarka ba mai shiga cikin damuwarka ko ƴaƴanka ne ba za su saurare ka ba matanka ba za su saurare ka ba abokanka ba za su saurare ka ba don me yasa ba za ka yi aiki don kanka ba ba wani uban da za a tsaye da shi yayansa ko wani ɗansa ya zo ya ce mu a mana tambayan a madadin babanmu a duniya ba ana ɗaukar lauya ba a can ko annabi ne shi zai tsaya da kansa a tambaye shi shi zai tsaya da kansa a tambaye shi shine a cikin suratul zumar ne nake ji Allah ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين الله يجي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الله يجي كجاء مسو يا كوباينا wadda kuka yi mummunan barna makayukanku kun yi sabon Allah kun ƙara kun saba ma Allah kun taka dokokin Allah Allah ya ce manzo Allah ka gaya musu la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗebi tsammani daga rahamar Allah kar ku ɗauka Allah ba zai yafe ku ba kar ku ɗauka ba za ku shiga aljanna ba kar ku ɗauka Allah ba zai muku afuwa ba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a domin Allah na yafe laifi gaba ɗaya innahu huwal ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne Allah ya ce ka gaya musu ya ku bayina mabarnata ya ku bayina masu sabo qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda kuka yi sabo akan kanku da kanku kuka zalunci kayukanku la taqnatu min rahmatillah Allah ce karku dai bi tsammani daga rahamar Allah karka sake jiki ma wuta karka bada kanka karka sallama inna Allah yakfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta laifuffuka baki ɗayansu innahu huwal gafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jinƙai ku ji sai yace wa anibu ila rabbikum Allah yace ku yi ribas ku koma zuwa ga Allah wa anibu ila rabbikum Allah yace ku koma zuwa ga ubangijinku ba kada wani da ya wuce ubangijinka wa anibu ila rabbikum Allah yace ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu ku sallama mishi ku mika wuya min qabli an ya'tiyakumul azabu summa la tunsarun Allah ce kafin fa azaba ta zo muku kuma ya zamba mai taimakon ku Allah ce ku mika wuya ku dawo zuwa ga Allah ku mika wuya kafin azaba ta cin muku ya zama kuma ba ku da mataimaki wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kubi mafi kyan abin da aka saukar muku daga ubangijinku shine alqur'ani da sunna min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun kafin azaba ta zo muku kwatsam ba ku an ba kafin azaba ta zo muku kwatsam ba ku an ba Allah ce ku miƙa wuya ku juya ku koma zuwa ga Allah an ta ƙula nafsun Allah ya ce kar wata rai ta zo tana cewa ya hasrata alama farrattu fi jambillah ya nadama ta akan abin da na yi sakaci game da shi a ɓangaren Allah a cikin addinin Allah wa in kuntu lamina sakirin a duniya har na kasance daga cikin masu isgili wa masu addini Allah ce karka bari ka zo kana wannan faɗe faɗe an ta kula nafsun wata rai ta zo tana cewa ya hasarata ya nadama ta alama farratu fi jambillah akan abin da nayi sakacinsa a addinin Allah wa in kuntu lamina sakirin har na kasance a duniya cikin masu isgili au ta kula ko kuma ran ta zo tana cewa law anna Allah hadani inda Allah ya shiryar da ni lakuntu minal muttaqin da na zama cikin masu tsoron Allah Allah ce karka bari ka zo kana wannan fada fada au ta kula ko kuma ran ta zo tana cewa hina taral azaba lokacin da ta ga azaba law anna li karra inda ina da dama da za a bani in dawo duniya fa akuna minal musinin in zama daga cikin masu kyautatawa Allah ce karka bari ka zo kana ta wannan fada fada fada fada yanzu kana da dama ka gyara komai kai saitin komai kana da dama ka gyara alaƙarka da mahalicinka ka kuma gyara alaƙarka da bayin Allah jama'a mun fahimta saboda haka abinda ake bukata gyarawa abinda ake gudu shine nadama mafi munin nadama shine nadama da mutum zai bayan ya mutu domin abinda ya bacin ba za a ba shi dama ya gyara ba abinda ya bacin ba za a ba shi dama ya gyara abin da ya ɓaci ba za a ba shi dama ya gyara Allah ya ce wa hum yastarihuna fiya suna kururuwa a cikin wutan rabbana suna cewa ya ubangiji akrijna na'mal salihan Allah ka fidda mu daga wuta mu aikata aiki mai kyau ghairal ladhi kunna na'mal sunkuyan wadda muka kasance muna aikatawa a rayuwar duniya ma'ana Allah ka bamu dama mu aikata aiki mai kyau to malam da ka bari sai an je can ka linga cewa da za a dawo da kai tunda yanzu ga ka ba kai abin da ya dace ba sai kai abin da ya dace din kar ka bari ka je kana cewa da a baka dama tunda yanzu kana da daman to kai amfani da damar kai amfani da damar kai amfani da damar kai amfani da damar awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara Allah sai ya ce musu ba mu rayar da ku ba ba mu ba ku shekaru ba ma ya tazakkaru fihi man tazakkar wadda mai hankali da zai yi tunani ya faɗa ku a cikin waɗannan shekarun ya kai ma a ce ya faɗa ku waja a kumun nazir har mai gargaɗi ya zo muku mun turo muku manzo jama'a mun ji amsar da Allah zai ba su a walam nu'ammirkum idan sun ce a ba su dama za su gyara Allah sai ce a walam nu amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar to ban ba ku shekaru a rayuwar duniya wadda waɗannan shekarun sun kai mai tunani da hankali ya tsaya ya yi tunani ya gano inda ya dace ya bi ba yanzu ne ran sake ba ku dama ka san uzurin Allah na ƙarshe shine shekara 60 shekara 60 in mutum ya kai shekara 60 ya je gaban Allah ba excuse ba abinda za a bashi dama ya ce in dai excuse ne babu shekara 60 eh eh in mutum ya shekara 60 a duniya ba dama ya je ya ce wa Allah kaza kawai kayi ko baka yi ba wadda ya kai 60 ya kai wadda bai kai ba saura shekara nawa lissafi ai da kai kuma annabi ya ce a amaru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu zalik annabi ya ce shekarun da Allah ya diba ma al'ummata daga shekara 60 ne zuwa shekara 70 annabi ya ce ‘yan kaɗan ne mafi karanci a cikin al'ummata annabi ya ce su ne suke haura shekara saba'in mafi karanci annabi ya ce su ne wadda za su haura shekara saba'in inda za a rufe ƙofar masallacin nan a ɗauki sunayenmu da komai namu a je a ajiye mafi karanci su ne za su haura shekara saba'in duk za a yi ta mutuwa ne tsakanin sittin zuwa saba'in banda wadda suke mutuwa kafin wannan lokaci annabi ya ce shekarun da Allah ya ɗiba ma al'ummata daga 60 ne zuwa 70 to abinda zai nuna maka wautar mutanenmu yanzu za ka samu babban mutum da yake rike da babban mukami wani shekaransa 55 wani 60 wani gwamnan shekaransa 60-70 wai kuma a lokacin zai yi sata haka ne ko baka ba wadda ya kai irin waɗannan shekaru wadda ya kai irin waɗannan shekaru banda tuba da istighfari akwai abin da zai jama'a mun fahimta to wani yana nan da waɗannan shekarun a kansa ma'aikatarsu shi zai kashe ta haka ne annabi ya ce to daga 60 ne zuwa 70 Allah zai ce a walamnu amirkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkar Allah zai ce ba na ba ku shekaru ba shekarun da a cikinsu ya kamata ku faɗaka ku gane inda gaskiya take waje a kuma nazir kuma ga manzo ya zo ya yi muku gargadi ya gargade ku Allah zai ce yanzu kuma sake baku wata dama ai idan shekaru ba za su yi gaidin ɗinka ba to ai ba su da amfani makin ko ba haka ba ne haka ne ai ya kamata ka ɗauki izna wallahi daga shekarunka wani lokaci na yi magana akan siyasa sai wani ɗan siyasa ya zo yana habaici a malamai kawai ku ku zauna a malantanku ku daina saka baki a irin abin da ba ku san kansa ba kaza kaza kaza kaza na ce me ban san kansa ba me ban san kansa ba siyasar najeriya siyasar najeriya ai ko a sweden na je na zauna na shekara hamsin in za a yi siyasa a sweden ya kamata 'yan jarida su buga mun waya su ce malam tijjani siyasar sweden din nan meye hasashenka tun da shi haka ne haka ne ko ba ka ba ko a sweden na zauna na shekara hamsin ya kamata in za a yi siyasa a sweden yan jarida su kiran su tambaye meye hasashenka akan siyasan tun da shekaran hamsin a kasar a kasan da iyaye da kakanni na duka abin suke in shekara hamsin a kasan ka ce wai ban san me yake faruwa ba wallahi siyasar Najeriya ko tumakinmu aka buɗe musu baki za su iya comment ko tumakin Najeriya ko tumakin Najeriya Allah ya buɗe musu baki wallahi za su iya comment akan siyasar Najeriya shikenan don don don don ina wa'azi ba dan yi magana akan siyasa ba don ina wa'azi shine ni ni ban san ababin da siyasa take ciki ba haba malam eh waton abinda kasar mu take bukata ku ji shine mazaje abinda kasar mu take bukata mazaje abinda kasar mu take bukata sadaukarwa abinda arewa take bukata mazaje abinda arewa take bukata sadaukarwa wallahi wannan ne kadai wannan ne kadai zai taimake mu in muka samu taimakon Allah muka koma zuwa ga Allah dole mu koma zuwa ga Allah dole mu zama akwai sadaukarwa akwai jarumai waɗanda al'ummar ce tunaninsu a gabansu wala shi ne kawai hanyar da za mu koma daidai amma wannan balangwajen karka taba tsammanin hanya ne da wai za a fita dole ne malam dole ne da malaminmu da 'yan siyasanmu da 'yan bokonmu da masu mulkinmu da masu kudinmu duka a haɗu na waje da na ciki a zo a zauna a samar da mafita wa ƙasar a samar da mafita wa arewa kuma dole aikin za a yi shi ne kawai a babi na sadaukarwa ba za ka yi shi ne don kana da maslaha ba ko don bukatar ka za ta biya za ka yi ne don ka da na 'ya'yanka da jikokinka jama'a mun fahimta? dole sai an yi tunani wannan kara zube rambatsau da ake yi ba za a taba samun mafita a haka ba tunani ake yi ta ina za a samo bakin zaren wannan irin zuba kuri'u da ake yi marasa hankalin adadin kuri'unsu ya fi adadin kuri'un masu hankali to ta ina za a samu mafita yanzu wadda aka bashi taliya ya yi zaɓe yana da hankali babu jama'a mun fahimta to irin waɗannan kuma su ne adadin masu kada kuri'a saboda ka sai an samu tsari a al'umance na jagoranci kowace jiha kowane yanki kowane lardi su sun san dottawansu nagartattu masu ilimi da hangen nesa wadda ba za a saye su ba kuma ba za a buɗe musu ido ba to sai su zam jagororin mutanensu wajen haska musu inda za a dosa a siyasance amma a ce kowa ya yi gaban kansa to waɗannan marasa hankalin ba za su bari a yi abin kirki ba jama'a mun fahimta? yaro ne an kai shi jami'a kudin da ake tura mishi ya kashe wani ya shiga shaye-shaye wani ya shiga bin mata wani ya ki zama a makarantar yanzu wadda bai san daɗin ilimi ba ya kamata a ba shi kuri'a ya zaɓo shugaba saboda Allah wadda za a ba shi kudin makaranta ya je ya ba wa mace wadda za a ba shi kuɗin makaranta ya sayi kayan shaye-shaye ya kamata wannan a ce a ba shi kuri'a ya zaɓo mutane shugaba wacce za ta bar babanta ta bar mahaifiyarta suna kuka ba su son fitanta ta tafi ta je ta zauna da wani ƙato yanzu wannan ta san ciwon kanta wannan ya kamata a bata kuri'a ita ma ce ta zaɓo mutane shugaba a najeriya ne fa za ka samu mutum wai ya yi laifi shi bai cancanta ya tsaya takara ba amma kuma da a ba shi kuri'a shi kuma ya yi zaɓe to ba zai zaɓo irinsa ba ne jama'a mun fahimta ya kamata wadda aka kama na sai da wiwi ma al'umma a ba shi kuri'a haka ne domin bai san ciwon al'ummar ba ɗaya ne daga cikin mugayen mutane akan al'ummar to don me za a ba shi kuri'a ya yi zaɓe kaga shi zai zaɓo ire-irensa ne wadda za su ba su daman sayar da wiwi haka ne ko baka ba zai je ya zaɓo wadda zai hana sai da wiwi ne abin da ya kamata kenan suna gaya mana in ya tabbata da gaske ne ko usa da ka gani america da sauransu aka ce suna da electoral college wato ba wannan yuyuyun kuri'un ne ake ayyana shugaba da shi ba waɗansu zaɓaɓɓu ne wakilai nagartattu wadda bayan an kaɗa kuri'ansu kuma da su tantance to in haka ne demokaradiyyan mu yara zuwa dinga tara kuri'u kawai ana ce mana wawa ne ci ya kamata bayan an kaɗa kuri'un a nemo dattawan gari wadda aka san sun san ciwon kansu to da wane da wane da wane ga kuri'un da suka samu ko kuma ku fitar mana da shugaba ba haka ake ba haka ake samar da kin makers ba idan wane da wane da wane ya fito to su kuma waɗannan kin mai sai su fidda waye ya fi dacewa a bisa amanar Allah da take hannunsu jama'a mun fahimta mun yi magana da waɗansu 'yan gwagwarmaya nake ce musu ba fa ka sa kyamara a falon ka kai ta zagin mutane shine gwagwarmaya ba wannan sunan shi ta da kura gwagwarmaya shine ka motsa inda za a saurare ka a ji kokenka kuma a biya maka bukata wannan shine gwagwarmaya amma don ka zagi wancan ka zagi wancan ka zagi wancan ta tafi a banza ai kaga ai baka yi abin da ya kamata ba to ba zai yiwu kuma haka ya yiwu ba sai kuna da capacity da dole za a saurare ku jama'a mun fahimta idan dai al'ummar mu ta dauka sai PDP ko APC ko waɗannan manyan jam'iyyu sun rere wane ne ɗan takarar senata ko ɗan majalisar tarayya ko gwamna ko dan majalisar jiha kafin a jefo shi gari ku zaɓa har abada za ku yi ta zaɓa musu wadda suke so ne ba wadda kuke so ba in dai sai sun cire shi daga gida tukunna su sako muku shi ku kuma ku je ku kada kuri'a to za ku zaɓi wadda suke so ne ba za ku zaɓi wadda kuke so ba sai dai kawai in kun yi dace wadda kuma aka zaɓen mutumin kirki ne yana da tausayinku ya muku abin da ya sawwaka amma dai maslahar iyayen gidansa tana gaba da naku jama'a mun fahimta so ashe 'yan gwagwarmaya tashi suke a yi move a samar da cibiyoyi ana nazari yanzu a ce saura shekara uku a yi zaɓe to suna tunani suwa ya kamata su wakilci al'ummarsu ana duba wurare cikin al'umma waɗanda suka dace ana ƙoƙarin tunanin yaya za a samar da nagartattu waɗannan nagartattu idan an same su in ku za ku iya ɗaukan ɗawainiyansu ku ɗauka in ma al'umma ne ku tallata su ma al'umma a nemi kowace jam'iyya ce su tsaya amma in kuna jiran sai manyan nan sun tantance muku ne a to kawai kuna bata lokacin ku saboda haka idan kun fitar da naku duk lalacewar jam'iyya ku je ku tallata shi a jam'iyyar in Allah ya sa aka dace mutane suka samu wayewa sai kaga an yi nasara waɗanda ake ba su sabulu da omo da taliya su kuma sai ana musu workshop kafin zaɓe haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne a hakan fakar ka ɗauka wai demokradiyyar mafita ce ma al'umma a'a sai dai kawai a samu abin da ya sauwaka amma tsari ne da dama aka tsara ba tare da an lura da tunaninmu ba ba tare da an lura da zamantakewanmu ba ba tare da an lura da addininmu ba ba tare da an lura da al'adarmu ba ba tare da an lura da mu yaya muke ba su da suka tsara don kansu sai aka lazimta mana ita a cikinmu jama'a mun fahimta to amma tunda an kakaba ta kuma ai ba za mu naɗe hannunmu mu ce a yi ta yi ba za mu ce wani abu a kai ba so abin da ya samu sai a yi amfani da shi amma dai dole sai an samu jarumai sai an samu mazaje masu kishi masu sadaukarwa kafin arewan da ake ta maganan arewa ko ƙasar tukunna ta samu cikakken yanci jama'a mun fahimta? to a ce mana kar mu sa baki? eh eh Allah ya samu dace Allah ya samu dace Allah ya ce wa hum yastarihuna fiha suna kururuwa a cikin wuta rabbana suna cewa ya ubangiji akrijna na'mal salihan Allah ka fidda mu daga cikin wuta zamu aikata aiki mai kyau gairal ladhi kunna na'mal ba irin wanda muka aikata a baya ba Allah sai ce awalam nu amirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar Allah zai ce ban rayar da ku ba ban ba ku shekaru ba wadda mai tunani a cikinku ya kamata a ce ya yi tunani a cikin waɗannan shekaru waje a kumun nazir mai gargaɗi ya zo muku shi ne manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam waɗansu daga cikin malamin tafsiri suka ce waje a kumun nazir ga shahar furfura ta zo muku wadda furfura ta zo mishi a ya kamata ce ya yi hankali in ma bai yi ba zai yi to Allah ya datar da mu fazuku Allah ya ce zai ce musu ku ɗanɗana ku ɗanɗani azabar wuta famali zalimina min nasir Allah ya ce azzalumai ba su da mataimaki to sai Allah ya ce inna Allah alimu ghaibis samawati wal ard innahu alimun bi dhati sudur to lokaci yayi jama'a sai mu kwana anan sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora Allah ya muku albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu